والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار bayan haka yan uwa musulmi assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh a cikin dai wannan yini na talata hudu ga watan jimada sani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu da talatin da shida daidai da ashirin da hudu ga watan uku ke daga dubu wa isa dan maryam alaihi salam tana da dubu biyu da goma sha biyar mun sake zama cikin wannan masallaci na kofar arewa dan karatu littafin muhtasarul ahbari littafin da aka fi sani da ahalari a hausance mun yi zama na farko wanda shi ne mukaddima a takaice yau da za mu yi zama na hudu kuma karatu na uku a cikin littafi ɗin satin da ya gabata lokacin da malam yake haramto mana ko karanto mana abubuwan da suka haramta sai ya ce mana wa yahrumu alayhi al-kadhibu wal ghibatu wan namimatu wal kibru wal ujubu wal riya'u was sum'atu wal hasadu wal bughdu iyakar da ke ji muka fassara sai ko muka samu tsallake da haka za mu karanto tsallaken sai mu dora karatun mu insha Allah ta'ala abinda muka tsallake shine wa ru'yatul fadli ala al-ghayb haramun ne ga musulmi mukallafi yake ganin cewa shi Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan wani ma'ana kake ganin cewa kai da wani ba ɗaya kuke ba yadda Allah yake ba haka yi shi ba ko bai wanda Allah ya maka shi bai masa ba ko kuma shi din bai isa ya kamo ka ba to wannan baya dacewa ga mukallafi sai ce wal hamdu wal lamdu haka nan da hamdu da lamdu ba haushe kalmar hamdu da kuma kalmar lamdu yana fassara su ne da cewa ya fice ko ko ya fice haka ba haushe yake fassara su amma dai kusan an ce karatu ma'ana ita kalmar lamdu a larabci abinda ake nufi kawai al'aibu aibatawa ita ce ake kira da Allah wani mai littafin lugha da dauko sai yake ta ayin al-wuqu'u fil nas shin zarafin al'umma wa qila huwa al-aibu fil wajhi wasu suka ce a'a ka aibanta mutum a gabansa mutum yana jin yana gani kuma kace fadar bakakken maganganu kalmomi na musgunawa a gabansa na bakantawa wannan ne ake kira alhamdu a hida ake kira al-lamdu ko wal hamdu kuma al'aibu bil ghaibi mutum baya nan kuma sai kake fadar bakakken maganganu a kan shi a bisa haka ne sai malaman tafsiri ko kuma su fassara alqur'ani kuma suka tafi da daidai da wannan fassarar ta larabci daidai fadin Allah madaukakin sarki wa lil kulli umazatin lumaza wani ko azaba ta tabbata ga umaza da lumaza to su wane ne ibnu abbas yake cewa humul mashauna bin namima su ne masu yawo da annamimanci tsakanin al'umma al-mubtidu da bainal ahibba masu bata tsakanin masoya al-baghuna lil qura'a aiba masu neman aibun mutane lafiyayyu kana zaune lafiya kana addinin ka lafiya kalau amma kullun yana bincike sai ya gano aibun ka dan ya wulakanta ka zaka to shine tafsirin sai yake cewa fa ala hada kuma bi ma'anan bisa wannan magana kenan ta Abdullahi dan Abbas kenan da humaza da lumaza din ma'anar su guda ɗaya ne kawai mai kokarin cin zarafi mai kokarin cin mutuncin mutane wannan shine ake kira humaza da lumaza wani hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa shiraru ibadullahi ta'ala al-mashauna bin namima al-mufsiduna bainal ahibba al-baghuna lil qur'ani al-aiba fassara dai akan karin maganar Abdullahi dan Abbas shi hadisin yana goyon bayan maganar Abdullahi dan Abbas masu fata tsakanin mutane da annabi manci su ne malaman tafsiri suke fassara da humaza da lumaza ibnu abbas kuma dai sake faɗa cewa ita humaza shi ne yake cewa allazi yarkabu in aka ce batun humaza shine mai cin naman mutane gulba kenan ita ce wata fassara ta mene alhamdu Allah kuma sai ce al'ayyab shine mai yawan aibata mutane a gaban ka ko a bayan ka yi bukatar sai ya wulakanta ka har kafari ake wani ko ai wani bai da mutunci zai iya cin zarafin kowa har iya kwan gida ake bani ya zai iya cin mutuncin mutum ko ya ci zarafin musulmi to duka irin wannan haramun ne in ji ni ahalari kuma tsarin su sa dinin musulunci duk haramun ne da haka ba ganin fifiko akan wani ba hamku ba lamku sannan sai ki sa wannan abarsu daga cikin abubuwan da suka haramta akwai abin da ake kira al'abarsu wariki ko wasanni wasa ya daina yin yawa a cikin tsarin addini wallahu ta'ala alam ina ga waɗannan su ne abubuwan da muka kallace a wancan sati din ko ma inda za mu tashi yau sai yake wala ya hillu lahu baya halatta ga mukallafi misali fasara na na wasu kun da mun fasara kan sati wannan ya ta da muka kallace ne muka karanto na inda za mu tashi wala ya hillu lahu uqubatu fasiqin baya halarta ga mukallafi yayi abokantaka da wanda yake fasiki ne mukallafi ne muka ce mutumin da ya je matsayin balaga kuma yana da hankali a matsayinsa na musulmi to duk mutumin da ya je matsayin balaga yana musulmi baya halarta yayi abokantaka da fasiki wala mujalasatuhu kuma baya halarta ya zauna da fasiki da ghairi daruratin ba tare da larura ba in dai ba larura ba ya zama dole ba to kada fasiki ya zama to aboki fasiki kuma ni ne al-kharidu an ta'atillahi ta'ala duk mutumin da baya cikin ta'ar Allah duk mutum mai sabo wanda za ta muka ce wanda ya mai da sabo ba abun tsoro ba bai mai da zina komai ba bai mai da gulma komai ba bai mai da shan giya komai ba irin waɗannan mutanen su ake kira fasikai to waɗannan sai su zama to abokanka wala mujalatatu wanda ya amsa sunan fasikai shi ma to kar ya zama to kana zaune da shi da ghairi daruratin in ba tare da larura ba larura ce kadai za ta sa ka zauna da mutumin da yake fasiki larura ya kasance kamar tsarin aiki na gwamnati yau a ofisin kake a ofisin ne bai da ikon ya tahe ka ba ka da ikon ka tafi shi da haka wannan yanzu zaman ofis tun daga lokacin fara aiki har lokacin tashi baya da za ka yi haka za ka zauna da shi ko zaman aji ya haɗa ku ko zaman makaranta ko zama mota waɗannan ita ce abin da ake kira larura ko kuma Allah madaukakin sarki ya kaddara ita ka samu gida kai makwabcinka sai aka kai da mutum fasiki dole haka za ka bara da shi bisa halin larura to wannan shine zamantakewa da ake cewa a nan larura za ta zama da fasiki amma majalisa ce kawai kana zaune a gindin maina kana kan iska kuma sai kasance abokin shan inuwarka abokin hirarka a wannan inuwar fasiki ne wannan baya halastawa a tsarin addinin musulunci lalle wanda za ku zauna da shi ya zama to aboki ne na kwarai mutum ne na arziki manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a cikin hadisin Abu Musa al-Ash'ari sai yake cewa inna ma masalul jalis salih wal jalis su'i ka hamil al-miski wa nafiq al-siri yace kwatankwacin abokin zama na kwarai aboki salihi bawan Allah da kuma aboki fasiki ko mai saban Allah madaukakin sarki sai ce kamar mai tallar turare ne ko mai ɗauke ne da turare da kuma mai busa zuga jiki irin na mafera mai hura wuta sai maza Allah ce to fa hamilul miski mai ɗauke da almiski mai ɗabi'u na kwarai in ya zama su abokin zaman kai sai ta imma an yuhziyaka wa imma an tabta aminku aw ta ji da limu rihan tayyibatan abubuwa guda uku ne ko dai kana zaune irin dan tabin nan da ake ko masu turare suna yau haka suka tada yan majalisa ya tsaya ya dangwala ma ya dangwala ma ya dangwala ya goge a gidarka sai ba ya dangwala ma ya dangwala ya goge a gidarka wata kan baka fito da turare ne ka samu turare a gindin inuwa ya ce to zama da mai turare sai wannan amfanin za ka samu ko ne dan dangwala maka ka samu alheri to kenan kana zaune da aboki na kwarai sai da abin da za ka ambata za ka amfana da shi shine idan mai gaskiya ne wani lokacin zai gayyace ka kai ma ka aikata wannan gaskiya din kila imma an yi sabiyaka wa imma an tafka aminku ko kuma ka sai wannan tulalan da yake sai da in ka kai ko babu aibu a ciki da haka in kana zaune da mutum mai ɗabi'u na kwarai ko ya karantar da shi ɗabi'ar wannan ko kuma me sai ka nemi ya karantar da shi ni fa ina da akwai matsala kaza da matsala kaza ta ta ko mun ya kake gani sai ba ka bayani bisa gaskiya bisa abin da in kai za a ce maka ala samun barka yanzu da kaga shawarar ta kai ma sai ka amfani da shi ta ne ta hanyar kyakkyawan dabi'unsa shine ke ma ta zalu wa in ma an tafi da min murihan tayyibatan ko kuma sau ke jin kanyi mai daɗi kana zaune da bai da turare a kullum wannan kwalba ne kan hince ta a fito da ne kai ke sani wannan yasa sai ta tafi tafiya wani har ya gane guri wannan akwai riba kenan zama da ne kyakkyawar dabi'a haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbata to shi kuma aboki fasiki in kana ce kace ka bara da gidan manzon Allah ce kamar mai hurar zuka ziki ne sai ce in ma an yi harifa biya baka yace ko ne kona ma rigarka kuna bana kawai fifi fifi fifi yana yin gauta fat kawai da zani sai ta sauka akan rigarka in ka duba ya rubuta din din din sai ta rubuta maka riga to kenan kana zaune da mai hukun hali mai gwalar mai ashariya wata raka ba an karbe ka ji kayi gwalar da so kai ashariya har sai ko hadari a kayi na so a jikinka ina ce ma an yi harika ya baka wa in ma an tajida minhu ko tajida rihan sadifatan ko kuma ka samu kansano wanda yake mai wari wanda ba a sansa ma'ana kai zaka samu wata mummunar ɗabi'a sai ta yi na so a jikinka da haka abin da ya dace ga mukallafi lalle abokinsa ya zama to mutum ne na kwarai abokin zamansa ya zama to mutum ne na kwarai sai ce wala ya kulubu ribal makalukina kada mukallafi ya nemi yardar ko neman yardar ababen halitta bi sarfil khalidi ta hanyar fusa da Allah madaukakin sarki duk inda mukallafi yake kar ya nemi mutane su yarda da shi mutane su amince da shi ta hanyar fusa da Allah madaukakin sarki ababen halitta kuma duk wani wanda yake ba ne Allah madaukakin sarki ba abokin halitta ne to kowaye a doron duniya karka ne muku zauna lafiya bisa abin da zaka saba wa Allah madaukakin sarki da shi wannan ya hada da shugabanni ya hada da sarakuna ya hada da malamanka ya hada da iyaye ya hada da yaya ya hada da mata ya hada da abokai kowane ne karka ne mu faranta masa ne karka ne muku zauna lafiya daidai lokacin saban Allah madaukakin sarki za a yi da haka idan sarki garin ku ya baka doka da ta saba Allah madaukakin sarki to karka ce bara'i dan a zauna lafiya ba zama lafiya lokaci sai ku zauna lafiya kuma sai ku bata da Allah madaukakin sarki matakar miji ya bata doka dokar da ta saba Allah saboda tana ganin wai zawara sun yi yawa a gari sai ta limfe ido ta karɓi dokar tashi kuma daidai lokacin tana saba wa Allah madaukakin sarki to da kare ga ta bi masa saban ko ta bi shi akan saban kuma Allah madaukakin sarki ba zai ba ta zama lafiya ba da haka ne zaya a nan guri shine in dai abokin halitta ne kar ka yarda ka nemi abin yardarsa ka nemi amincinsa ya yarda da kai abokan ku ta dore amincinsa ku ta nike daidai lokacin akwai saban Allah madaukakin sarki shine wala yaqrubu rizar makhluqina fi saqafil qalbi sai ce qala Allah subhanahu wa ta'ala Allah mai sarki da ɗaukaka yake cewa والله ورسوله أحق أن يرضوه Allah da manzon shi su suka fi dacewa su nemi yardar su amincewar su in kano mu'minina in sun kasance masu imani da haka kowa in ya kasance mai imani to idan Allah madaukakin sarki ya kamata ya nema idan sarki ya baka doka a yi aiki irin ka ba dokar ka bi ta akan wannan doka kamar kisa da ake faɗa ta Imam Malik ko sarki ne ba shi doka kar ka ƙara karanta hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wani hadisi ba ya tak shi da abin da sarki ya ba shi doka ita kuma dokar hadisin yi ne cewa na wallahi sa alamu tasrahim falaqu duk mutumin da aka takura aka tilasta to babu sarki a kai shi matar ka sai kai yaji sai ta kai kara wajen alƙali sai alƙali ya ce ko ka saka ta ko in kai ka ko in kai ka kurkuku kai juyin duniya alƙali ka tabbatar ko kurkuku za a kai ka ko har ma an wulaƙanta ka a kurkuku sai ka aka saka da rubuta ka sake ta ko kai ta zama a kurkuku sai ka rubuta na sake ta ko saki nawa ma ke ɗaya ne ko biyu ne ko uku don rubuta mashi ina kana mutuwa wuce ɗakin matar ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba ta sako ba laysa alamu takrai falaku duk mutumin da aka kirsa sani babu saki a kai shi to shi sarkin wata matsala ce ta faru wallahu a'lam menene abin da ya taso da matsalar shi dai baya so ba da ya ƙara faɗar wannan hadisi da haka da aka bani doka ya aka kuma turo ɗan leƙen asiri ɗan gulma ku je ku biyo malin wai ya ci gaba da faɗin wannan hadisin ko bai yana faɗi ba yana zaune a majalisa kawai mutum sai ya zo majalisa ya zauna aka yi karatu da shi aka tashi sai ce akar mukalla da Allah tambaya nake kan mutumin da aka kelasta ya saki matar shi imam ba da yake masa wala ban taɓa ganin ka a wannan majalisin ba tace ban taɓa ganin ta a wannan majalisin ba sai ta eh a zaune nake gari kaza matsala ce ta taso mu shi da nazo nake neman fatawa sai ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce laisa ala mushakrahin balaghu duk wanda aka kirsa ta to babu taji a kai shi sai ce to a rubuta mu a rubuta sai ce samu takarda da biro an yi ko takarda da biro ya rubuta masa haddathana haddathana qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam laisa ala mushakrahin balaghu dan mutumin da aka tilasta babu taji a kai shi je ka alƙalin garin ka ne da maka matarsa ya kare shi ko da babu da aka yi turo ni ne a gani wai ma da aka tudo ka ko bai karbi doka ba aka kai wa sarki ga rubutun malik ga kamfan shi a ƙasa daga kenan ya karya doka wannan shine asalin abin da yasa aka sa imam malik a gidan kurkuku in kana da labarin kurkukun imam malik kuma kafin a sa shi a kurkukun har sai da aka bai bulala aka ba shi ga hannu ne hannunsa suka lalace bai iya daga hannayen shi a sallah to su kuma almajiransa wanda suke na gaban goshin wanda yasa suka wasa cikin kwanto ya fito ran gari suka ba shi shani aka kama su kuma aka ja kwara su da shi a cikin gidan kurkuku suna zaune a kurkuku tunda ba tare a sai so ba san abin da ya samu imam malik ba da aka sun bi da za su yi sallah ta farko a kurkuku da suka kafarta sallah kawai su da hannun malik a farki aka yi raka'a ta farko ta biyu ta uku ta hudu bai ɗora hannunsa a kirji ba ana sallama sai suka tabi imam malik daura yawa ta tana karantar da cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana daura hannu a kirji a sallah kai me yasa ba ka daura hannunka a kirji a sallah ba sai ba su labarin ga abin da ya samu a gidan kurkuku wannan ne asalin jinyar imam malik kuma shi ne abin da yake ana yi har dora hannu a kirji har Allah madaukakin sarki mai rasuwa da aka ce wanda ya je Madina ya je maka yayi sallah ya je Madina ziyara in ya ga malik ya kafar da sallah masallacin manzon Allah hannunsa a saki sai ta ai malik za a dora hannu a kirji wannan ne asalin abin da yana so cikin malikiya cewa ba a dora hannu a kai amma dai abin da ya ja mu zuwa ga kisar menene wala yatlubu ridal makhluqina shi ma su da kali ko bisa kabul kali kada mutum ya nemi neman yardar abun halitta sai dai lokacin da ya kafa da Allah madaukakin sarki to doka ne da in kana da ilimin alqur'ani ko hadisi in an bukata ka faɗi da ka kenan ko da sarki ya baka doka ka daina karantarwa ko shugaba ya baka doka ka daina karantarwa to daidai lokacin kuma Allah ya baka doka kai kuma da karantar wa idza qala Allahu mithaqal ladina utul kitaba latubayyinunahu lin-nasi wala taskubu da haka to dokarwa ya kamata ka dauka ta shugaba ya kamata ka dauka ko kuma ta Allah madaukakin sarki anan sai ka dauki dokar Allah madaukakin sarki ka bar tawa ka bar ta abokin halitta in ka dauki ta sarkin dan a zauna lafiya dan ka ce ka zama a gidanka dan ka kore ka daga aiki to daidai lokacin kuma Allah madaukakin sarki sai ya fishi da kai misali na gaba wala ya tsarubu da dalma saluhina fi sakatul ko kada mutum ya nemi neman yardar abin halitta da sifa ta Allah madaukakin sarki wani sahabi musulunta a zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baba sai sai yake masa ba dai an faɗa a cikin alqur'anin da kuke karantawa ba lalle ka mun biyayya wa in ka menene wa wasala al-insana bi walidayhi misana ai an ce a kyautata wa mahaifa sai ta ce to wallahi ni fa zan zauna a rana sai ta duka na har ya da musu ba ci ba ya in ya san mutane sama gode aka kai warka ita da in ko da karona kan kwal take azabtuwa take azabtuwa an ba ta ruwa ta ture an ba ta abinci ta ture ta rami ta kanna tana gani ita wajen sanar da ya kaburta ya zo suka ya gaban da sai ce umma sai wallahi kina da rai dari sai ya fice har biyu uku hudu har a je ta sa'in da tara to la'ana ƙaryar yace wala ba zan tausaya miki ba in dai sai na bar addini yace wala ba zan taba tausaya miki ba yasa sai ma Allah ya ƙara sauka mai da aya dan goyen baya wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tushrikuma zaka in dai mahaifanka sun ne muka yi abin da ya karya dokar Allah madaukakin sarki to anan ba zai yarda mahaifa saboda mai mahaifanka su kafa suke da Allah madaukakin sarki kuma sai kar a nemi neman yardar abin halitta wajen saba wa mahaifa wala turbu da zarka ba kalokina bi safatin sadi haka nan mace tana zaune da mijinta to kar mijinta ya bata doka mijinta yana mata dodori doko sai shigo gida ba ni ne mijinki ba an ce ki mun biyayya an ce aljanna ki kana kafata to ni ga dalan ki da ko ne ki bar da ta cewa ko kwanciya lai da matarsa sai ya saba yadda aka karanta eh da ne ka ta duburarsa ita goma ta saboda asirri ne daga ita sai shi a ɗaki duniya ba ta sani ba ba za ta zuba kanta asiri take masa biyayya tana gidan mijinta to sai Allah madaukakin sarki kuma da Allah ya mata alƙawari duk matar da take biya wa mijinta bukata ta hanyar dubura to azabar ta gaban ta ranar gobe alkiyama da haka to a nan in ka yana ne abin da ya saba zai neme ka ta dubura ba na Allah ya ce ba a zai neme ka lokacin da take jinin al'ada ko jinin haihuwa wannan duk ba biyayya a irin waɗannan guraren taki ko da zai kai da ne su saba ko su rabu Allah madaukakin sarki sai goyi bayan ka haka nan mahaifi kada ba san ƴaƴansa ya sa yake satar kuɗin jama'a yake ta'addanci yake kaza wajen ya bar su lafiya kalau a'a ba a neman ya ga abin halitta wajen saba wa mahalicci wallahu ta'ala ala wala yaqulu rijal makhluqina bi sakafin kani malai yake Allah madaukakin sarki ya ce Allah da manzon shi su ne mafi dacewa a nemi amincin su in masu neman amincin sun zama mu ne Allah ka samu cikin su wa qala alaihi salatu wa salam annabi sallallahu alaihi wasallam tabbata a gare ya ce la ba'ata li makhluqin babu biyayya ga abin halitta kowane ne fi ma'afiyatul khaliqi wajen saba wa Allah madaukakin sarki ba a masa biyayya wani sahabi aka tura ni manzo Allah ya kiyaye yaki ko wata su je su gano masa wani aiki sai ya ce ga shugaban ku nan kuma ku masa biyayya ku ji ku masa biyayya har sai lokacin da kuka dawo da ko da suka raba daji sun je sun huta a gidan ima haidiyar miki ta kwaye yace a samu kira ruwa kawai suka yi suka ɗauko itatuwa da kiraro aka yi musu gangan ko kawai ke kusa wuta ba ba ba ba ba ba ba ba wuta ta kama kawai koma ke mai kuɗi ga ai ai mulki ne kuma ga wanda Allah ya masa biyayya ko sai ta to duk kuɗi ga sai kada suka yi tunani to wannan fa umarni ya bada kuma shugaba ne ko amma ya dai yin sai to to ai su duka ma abu da yasa suka baro iyayen su suka baro garin su suka baro gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gudun wannan wutar ce sai za ku ne gale gale za su yi kasu kala wala ne kida ya juya ya juya ce ai manzon Allah ya ce ku yi biya da wala mu ba sai dai kuma manzon Allah ya kunci akan wannan magana saka suka dandalo suka dawo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya lada kun yi gada kun yi ga abaraki da haka kenan ko ka kawo shugaba biyayya sai ka auna akan me ya ba ka doka Allah ya karka jefa kanka cikin halaka to in shugaba ya baka doka da za ta jefa ka cikin halaka ba a masa biyayya a wannan hali la ba'ata li makhluqin fi ma fi tilfani sai to wala yahillu lahu baya halitta ko baya halatta a gare shi ana ne mukallafi muke magana ko an yaf'ala filan ya aikata kowane irin aiki ya sa ya da na kira kowane irin aiki ne da ka sani baya halarta ka aikata hatta ya alama hukum Allah fi hatta ya san hukuncin Allah cikin wannan aiki ko menene za ka aikata a wannan aikin wajibi ne saboda Allah ya ce kaza cikin alqur'ani wannan aikin saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza cikin hadisi wannan aikin saboda duk musulmi sun yi ittifaki haka wannan matsalar take dole duk abin da za ka aikata ka nemi ilimi fa'alam annahu la ilaha illa Allah wastaghfir li dhanbika haka Allah ya faɗa ce ka nemi sanin cewa babu abin bauta da gaskiya sai Allah wastaghfir li dhanbika sannan ka nemi gafarar zunubinka musu wannan ne sai Imam Bukhari ya kulla babi sai yake ce al-ilmu qabla al-qawli wal amal ana buƙatar ilimi ne kafin firisi ya fito ta bakin ka ko kafin aiki ya fito ta bakin ka kafin ka furta magana me matsayin magana za ka furta kafin ka aikata aiki me matsayin aikin da za ka aikata yasa aka ce a daɗin istighfarin karkai har sai ka san waye Allah madaukakin sarki da zaka nemi istighfarin a hannu da aka to zaman to duk abin da zaka aikata ka san hukuncin Allah madaukakin sarki a kai shi mun yi sallan magariba me yasa kai sallan magariba saboda Allah ya umarce mu da ta aqimu salata wa atu zakata wa aqimu salata tarafayn nahari wa zulfan min al-layl illa al-hasanati yudhibuna sayi'at أقيم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ga mana guriyar islamu ala khamsi an gina musulunci akan abubuwa guda biyar cikin su akwai wannan sallar da muka aikata yanzu ka fita a'a me yasa kai azumi sai saboda manzon Allah da alqur'ani sun gore mu cewa mata ramadan ya ga mu azumi shi ko da baka ga ayar ba baka ga hadisi ba amma dai ka tabbatar akwai ayar ka tabbatar akwai hadisi to wannan in kai ka fita lafiya duk aiki ka san hukuncin Allah madaukakin sarki me yasa kai auri matarka fanki ma qaba lakum ko minan nisa'i masna wa thulatha wa ruba wannan kana da umarni ne daga Allah a auri ko a auri uku ko a auri hudu fa in kuntum Allah ta'dilu fa wahidatan aw malakat aymanukum in kuna tsoron ba za ku adalci ba ku auri daya ko ku zauna da koyon garku wannan kana da hujja daga wajen Allah madaukakin sarki me yasa in an mutu ake daukan dukiya a raba me yasa ba kwa ta arna ku zuba a akwati ku binne mutum da kayan shi يمسكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كنا نساء فوق اثنتين فلهن ثلث ما ترك me yasa kuka aiki yaro kuke sa masa suna saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarce mu ran bakwai mu yanka mai abin yanka mu ambata mashi suna wannan duk kana ne kusa ne hukunci da haka to duk abin da za ka aikata ka tabbatar akwai hukuncin Allah madaukakin sarki a cikin shi da haka wannan shine mataki na farko duk abin da za ka aikata zama to kai malami ne akai wannan matsala mataki na biyu sai ce wa yas'alul ulama'a mukallafi yake tambayar malamai yanzu idan matsalar da ta taso ba ilimi a kan shi Allah ya kaddara amma suna ana haihuwa kafin karan kuma yake tafi wajen malami tunda ba ka da ilimi to aka ramu sallah Allah ya kaddara mata ta ta haihu yau mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta shi kenan sai baka bayani a ga abin da ake wa yaro ga abin da ake ma yaro ga abin da ake masa ya ma yaro ga masa kaza ga mai kaza ga mai kaza kenan ka fita fasalu ahla zikri in kuntum la ta'lamuna ku tambayi malamai in ku ba ku ilimi akan wannan matsala da ku ka fita ko dai zaman to kai ne ilimi ne akan matsala kun ba ilimi tambayi malamai sai ce wayar alal ulama abu na uku sai ce wayar tawiya bil muttabi'ina li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam sannan mutum ya ce kwaikwayo ga masu ji ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yanzu ba ka da ilimi akan matsalar malami baya kusa da kai ba za ka tambaya me ya kamata ko ka aikata na kaga mataki uku da dai babu ko wala ilmi da wa'an yafa ala fi'lan hatta ya'lamu hukum Allah fi kar kai kowane aiki sai ka san hukuncin Allah to baka san hukuncin ba sannan malamin ku baya nan ba da zaka ce akara muku Allah ya za a yi ko to ba malami a gurin da zaka yi sai ce maka waya tabiya rayuwar yau da kullun da kuma in ka samu kanka cikin matsala shine ka kwaikwayi masu bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da zai rutsa su kaina a cikin gungurmin daji lokacin sallah azhar yayi sai na tuna a lokacin ku da muka yi tafiya da malam wani da muka tsaya a irin guri irin wannan ai na ji ya kira sallah kwa ko da muka tashi sallah raka'a guda biyu ko malam alhamdulillah ahlus sunna ne akwai riko da sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam kai ma kira sallah ni sallah raka'a biyu ta karbu saboda me akwai malami da ta riko aiki a gurin shi da haka kenan yau da kullum ko da ba ilimi ko ba kai tambaya ba to lalima inda kuke zaune wani malami ne bai bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to sai kai aiki da shi to kenan yake gwada maka kenan ne ahlul sunna ne na ahadu sunna ne ko kaga kenan mai adal yana gaya maka ko ba matsala ko ba hadisi ko ba alqur'ani ko malami ba nan da aka tambaya in kala da unguwar ku ba ruwanka na malamin bid'a barantana malamin duba barantana malam rabkana ko ba shi abin da ya sani dai kawai ya rabka ya bada to duka wanda za ka lada maka koyi addini a gurin shi ko ka yi aji ka zauna lafiya kalbi ne da ya mukan garantin ahadin sunna wanda duk abin da zai kokari yake tabbata sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an gaba bai da izinin Allah madaukakin sarki kafi wani sahabi ko aka dora ta hanyar maka tare suke tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ne ibn Umar ko da suka zo daidai wani guri sai saka jahiliya ta gitta ya ta guri manzo Allah ba zai wuce ba dole ne da ya dubu dubu ya sunkuya ta kasanta sannan ya wuce bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasa Abdullah da Umar sai samu damar da zai koma aikin Makka da haka da yazo sai dai wannan gurin an kare bidar kawai ya durku sai wata ya wuce me yasa kake durku sai ya ce ai mun zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a daidai nan gurin na ga ya durku sai ma yasa da durku sai aka wasa alili ai ya durku sai saboda akwai biya ta gitta ya to nan kuta da mu ita ne abin da ya dame ni na ga ya durku sai a nan ne ma na durku sai kaga biya ta ko baka da durku sai da haka kenan to ka sani ko baka sani ba in dai malami kana da yaqini dari duk da dari baya isarin gaske ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam baya sanar da cikin addini in ka ga aikata aiki ka koyi cikin izinin Allah madaukakin sarki za ka samu lada malami ce waya tabi yake kwaikwayo bil muttabi'ina gababiya li sunnati muhammadin sallallahu alaihi wa sallam da sunnar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to suwaye ne sunnah waɗannan malaman sai ce allazina yadulluna ala ta'atillah siffar malamai ahlus sunna su ne waɗanda suke nuni ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in ka je kawai za su nuna maka ga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuhaziruna min ittiba'i shaytan kuma suna jin kunne daga bibiyar shaytan wanda ita ce babbar siffar malamin ahlus sunna din da yake a duniya yadulluna ala ma'atillahi suna kira zuwa ga da'ar Allah madaukakin sarki kuma suna gargadin mutane daga bin shaitan duk mutane sun san kaje haka yake wani na intifadi ka zage su duniya inda kaje a mazan su hadu suna ka za ka taddar shi amma duk wani masalin sani da ka sani in dai ba ahlus sunna bane sai an koya maka bin shi wannan majalisi in dai shi ne sai an koya maka bin imami a ce maka akwai marjiki akwai imami ko akwai marjiki akwai imami in me za ka yi ka koma ka same in me za ka yi ya baka dama kuma sai ya san ka sai ya san ka kuma ya san kuɗin higarka na wani albayin karo da kake samu a wata za ka yana da sashi na wani kwamitin ɗinsa a wannan wata wani zai kawo kuma ci kaza wani zai kawo kuma ci kaza dole kowa sai akwai da sashi sunan alisafi da ka kenan matakin su na farko ne an tankwara ka ka zamo mai kurme biyayya ga wannan malamin din tukun na matakin farko in tarika ka je za ka yi ka je wajen mukaddami ina zai gabatar da kai ne kike da cikin tarika kenan ko yace ya baka dariƙa kaza ko a rubutu suna tafsiri da kai ana ko ka dariƙa ce maka to banda kaza banda kaza da yin kaza da yin kaza je kana baka dariƙa kaza Dakin zai ka zo ka gabatar da kanka wani ya kai hidima a gidan sai kai kaza kai kaza kai kaza sana a san da zaman ka wani malamin sai wani bawan Allah ya yi kara goma yana hidima ba a ma san da zaman sa tukunna ba ya iyo jefa ne ya yi taron gida ya kai 'ya'yan makaranta ya mutu wanki ya yi kaza bautar da kai yake zuwa baka fice koma da kuma muke da zaka bauta Allah ba dauki ka da kun sani ya mutun ya zo yana kan shiga aljanna kuma ka kare ya kofar gidan kai kana goma in ya muta ka kare ya za a ba abin da zai samu ba in mutun ya yi kara goma yana wa sai mun saki juma in bai sa masa ne ga bautar Allah madaukakin sarki ba fa inda zai ba ruwan Allah madaukakin sarki da bautar ka ta shehu to shi yasa babban sima alama ta ahlus sunna ne kana zama a gurin yadulluna ala ma'atin lahi wa yuhaziruna min ittiba'i shaytan suna nuna maka Allah madaukakin sarki suna tsoratar da kai shaytan wannan yake shi'arin duk madrasu yasa yake zo ka tada madrasu ahlu sunna ya ayi karatu a zani da kyar zai zo wa mutum goma sai da wani da wani da wani sunan su kaza wani guri kaza yake wani guri kaza yake ake ba ita ce matsalar ba matsalar ne da kai kawai ya za mu haɗu mu bauta wa Allah madaukakin sarki duk mu kira ranar gobe alkiyama sabon suna ra mutum sunan ka ba ita matsalar ba na ce yadda ke mai yadda ke ba ita ce matsalar ba a'a matsalar ni da kai ne yi abin da Allah madaukakin sarki yake so mun yi abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya karantar wani ne abin da ake bukata shi yasa ce to babban shi'arun su yadulluna ala ma'atin lahi wa yuhadiruna min ittiba'i shaytan suna kan kunne daga bi shaytan yace wala yarda li nafsi kada mukallafi ya amince wa kanshi kada ka yadda ta sakankance ma rabiyahul mufallisuna abinda fallafassun mutane suka amince wa kansu ma'ana kar ki yi rayuwa irin ta fallafassun mutane asararrun mutane kada ka yadda kai irin waɗannan rayuwa shi anan ya fassara su waye fallafassun mutane sai sai allazina ba'at a'maruhum bi ghairi ba'atillahi ta'ala su ne wanda rayuwarsu ta ƙari ta lalace ta salwanta fi ghairi ba'atin Allah ta'ala ba cikin biyan Allah madaukakin sarki ba tun da ta samu dan abanta ma ne dan awala ne dan ahuta dan shahudiya ne dan shagali to tun da ya samu abin da ya dame shi kenan to kai karka da kai irin wannan rayuwar ba ni barta ni ko ko ba bi barta ni bismillah ko haka kawai yake sangara kawai ya buga nan ya buga nan ko bukatar sa harka suwa suwa hayaniya kaza to karka yi irin wannan rayuwa din rayuwar da aka yi ta ba cikin da'ar Allah madaukakin sarki ba in kana so ka shiri ba ne ta Allah ka rayuwar ka tun daga tasowa a cikin bin Allah madaukakin sarki yasa cikin mutane bakwai da za su shiga aljanna wanda ba tare da hisabi ba ko ko ba tare da rana ta filin alkiyama ta da ke zo ta cikin inuwar Allah madaukakin sarki sai yake wa shabun na sha fi ibadatillahi ta'ala akwai saurayi da ya taso cikin ibadar Allah madaukakin sarki tun da ya taso matsala addini take gaban shi neman ilimi karatun qur'ani sallah kiran sallah taron masallaci karatun ahalari ne karatun hadisi ne kaza ne wannan kawai akan haka rayuwar da ta fara wannan ita ce ake sa rai ta zaman to rayuwa mai albarka a kai Allah bai kaddara ba kai go musulunci ba kai kana shekara 80 yanzu kai da kake saurayi cikin musulunci din ko daga wannan 80 tun tarrafa rayuwarka a cikin addinin musulunci duk abin da zaka yi idan Allah madaukakin sarki da haka ne mukulli suna fasara ta farko ne waɗanda suka salwantar da rayuwarsu ba a kan da'ar Allah madaukakin sarki ba sai ma da yake fa ya hasaratuhu kai san hasarar wa ya tula bukaihim kai tun tsawon kukansu yawmal qiyamati a ranar gobe al qiyama duk mutumin da ya rayuwa ba a tafarkin Allah madaukakin sarki ba wannan yake asararre hallatu shi a ranar gobe al qiyama shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata rana suna zaune da sabon su ya tambaye su a tadaruna manil muflis kun san waye fallasashi mafiyaci cikin al'umma ta sai suka ce al-muflisu fina man la dirhama lahu wa la mata sai mu a cikin mu fa da muke dauka fallasashi ko mafiyaci shine mutumin da kawai ba kwandala ba kadara in ka taba ajiyunsa ba kuɗi a banki ba kuɗi a kasan kulo ba kuɗi bai da gona ba kuloti ba gida ba mota ba babur su mura yin mutiya cikin mu lajir mu'amalahu wala mata'a fa qala idan kai fasara su ga mutiya ko wata irin wa'a wanda sai take fasara mutiya ko waye talaka ko waye mutiya ci ne mutumin da ba ku da ajiba ku bai ba kadara ba da nidin ta wannan kawai ne mutiya sai maza Allah ya ce a innal muflisa min ummati yace ni ko fallasai shi mafiya ci a cikin al'umma ta man ya'ti yawmal qiyamah shi ne wanda zai zo a ranar gobe alkiyama bi salati wa siyami wa zakati ga sallah kyakkyawa sallu kamar ra'aytu muni usalli haka nan yayi ta wa siyami azumin ka irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama zakka ta komai ya fita ya bada sai manzon Allah ya ce amma wa ya'ti kadika kama haza amma ya ci mutuncin wannan wa kazafa haza yayi ma wannan kazafi wa akala mala hada ya cinye dukiyar wannan wa tafaka dama hada ya zubar da jinin wannan ko dan murci ko dan kaza ko dan kaza wa daraba hada ya tafi wannan an kaskantar da wani wannan kaga dai kai kuka sani sai ce fa yu ba hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi wannan a dauka sallah zakka a baki wannan azumi zakka a baki wannan haji sada zumunci a bada wannan kaza wannan kaza a bada wannan kaza wannan kaza a bashi ana karrabawa ana karraba sai maza Allah ce fa in baniyat hasanatuhu in kyakkyawan aikin kakat ya kare qabla an yuqda ma alayhi kafin a gaba biyan zarafin da yake wa mutane a duniya sai ce ukhida min khatayahum to kuma sai a dauka daga kurakuran fa urihat alayhi sai a kara tabawa akan shi ثم قرئ في النار فما أورد أن يتجعن مع الله مدى وكسين تبكي يصري to duka kenan muka dauki fassarar muflisu ko ne mutumin da ya rayuwa ba bautar Allah madaukakin sarki ko da ko ya fi kowa kamewa cikin al'umma wannan hasararre ne cikin al'umma in muka dauki abin da muka karanta a hadisin ko ka fi kowa sallah ko kwana kake a masallaci ko kwana sallah yini azumi amma kuma babu tawawan dabi'u babu mutunta mutane babu kare haƙƙin al'umma har dai ka kare rayuwar ka fa inda za ta yi da haka dole abin da ake da bukata shine kyakkyawan addini kyakkyawar ɗabi'a ka ita za ta fita ta abubuwa alkiyama aka samu ɗaya ba ɗaya akwai matsala akwai addini ba mu'amala akwai matsala akwai mu'amala ba addini akwai matsala makwabta yan uwa abokai kowa na faɗa ka a gaskiya wani alhamdulillah ai wani san barka wani kaza amma sallah azumi ba zuwa da su akwai matsala shi yasa aka ga wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka ce ai ku ga wata baiwar Allah a garin Madina sahabiya ce ko ce ita wallahi kullum azumi take tsawi azumi azumi azumi azumi masha Allah in dare karatu karatu karatu karatu haka take aka ce amma illa da take kadai a rayuwa wa tuji jirana amma tana cutar da makwabtanta makwabtanta ba ka jin daɗin zama da ita sai manzon Allah ya ce iya fil nar kuma da za a faɗa ma ya kace fa wata sadaqu haka ji ya faɗa tana yawan sadaka yau ta karamar da dubu goma gobe dubu ashirin yau ta yi waina yau ta yi nama yau ta yi kaza komai sadakarwa take sai manzon Allah ya ce iya fil nar kan rubuta abin da ya jefa ta wuta kenan babu mai kyakkyawar mu'amala tsakaninta da makwabtanta da haka kenan ko da kana da kyakkyawan addini in mu'amala ba ta da kyau to wannan asara ita ma rayuwar falasofiyar mu'amala sai aka ja manzo Allah to ga kuma yar wata ita kuma yar wata ta da ga take azumi uku ma cikin wata azumin na nafila ko na kusan na wajibi take sallar ko da take yi azhar la azhar magriba isha kuma ni take yi in ta yi sadaka ma suka ce kawai dan tuku ne in dan dan tuku awara dan guntun daga daga da rage almajire bara na sadaka in za ta meka ta bashi ita ta kawai abin da take ta amma ita kuma kowa makwabtanta ana zaune da ita lafiya kalau ba a jin kuka ba a kuka da ita sai manzo Allah ya ce ita din wannan yar aljanna da kake da kana so kai rayuwar da ba hasara a cikin ta ine zaman to akwai rukun addini akwai kuma kyakkyawar mu'amala kai kokari ka amala a cikin mutane mu'amala mai kyau wa khaliqin nasa bi khuluqin hasani da mu'amala mutane da kyakkyawar mu'amala to sai ka zauna lafiya kalau shi yasa a takira sun aure sai da manzon Allah ya goye waɗannan abubuwan guda biyu amma muna kuskure ne mutum ɗaya mu ɗauki ɗaya idza ataku man tardawna dinahu wa khuluquhu fa zawjuhu manzon Allah ya ce in yazo muku neman aure in yazo muku neman aure wanda yake kun yarda da addini kun yarda da mu'amalar shi sai manzon Allah ya ce ku aura mashi amma da yanzu a wannan ahlus sunna ne kan fare da ba matsala ta kodina amma ko mu'amala zero to kar a baki haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sai an samu addini an samu mu'amala a wani gaskiya dai addini shi samu shi komai shi yake abokan ka akwai ɗan shi'a akwai ɗan bid'a akwai kaza akwai kaza yayi sallah a can yayi azumi a can yi kuma ma ne kawai sai dai dauka shi amma kuma ba da gaskiya mu'amala ba wanda yake kuka da shi kuma mun Allah sai kar a ba shi wanda za a bawa kawai yi ne aqida lafiya kalokari bisa kari ta sunna ce ta gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dabi'un ta irin dabi'un manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam wannan ta ayi manzon Allah sai a bawa za a ga ku kuma ta magana jin kullu fa zawji in ya zo da ɗaya ba ɗaya in kun hana ni ba matsala a wajen Allah madaukakin sarki amma in ya zo da ɗaya ba ɗaya kuka bari to akwai war matsala ta biyo bayan ku Allah madaukakin sarki ya bari mu da aka yi to waɗannan da yin mafallafassun da malai ke karmira waɗannan tasu sai yake akwai tsawon hasara suna da hasara a ranar gobe da kiyama Allah ka saba mu cikin ta yace wa yaqu da bukai kai san tsawon kukan su yawmal qiyamati a ranar gobe da kiyama Allah ka saba za a yi wannan kukan da gobe yace nas'alullah muna roƙon Allah an wasiqana ya dakatar da mu littiba'i sunnati nabiyina da bin sunnar annabi mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ta raya mu akan ta kace mu kanta wa sayyidina kuma shugaban mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbata a gare shi wanda yake karshen mukaddimar mai ahlari abin da muka faɗa muka fassara daidai Allah madaukakin sarki amfani da mu da shi wanda ya kasance a kuskure Allah ta nuna mana daidai domin aiki da abin da ya dace da subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Dutse ne, ko mu falla suna ko mu fili suna dutse ne, mu falle suna ko mu fili suna dutse ne. Mu falle shi ne wanda ya falla sakin ake, mu fili shi wanda a karanta ya falla sakan na shi. Wannan shi kuma yake cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin askin suna in an haifi jariri. Mun faɗa cikin cewa duk abin da za ka yi sai ka bi sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ko idan aka yi yaro ranar bakwai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce amitu anhul aza ku kawar masa jidda da to hatta gayin da ya faɗo da shi daga duniya daga cikin mahaifiyarsa ko da ya mace ce kyakkyawar ra'ayin da malamai suke kai da ran bakwai a aske kanta wannan gayin da yake kanta kazanta ne ko haushi ma da ko da ka bar masa wannan gayin fa a hankali a hankali sai ya zube da ya sabo ya sake fitowa da haka abin da ya dace ran bakwai ka tattare wannan gahin ka a tara a guri da kuma ya ba da nauyin na abin da yake mai kima in ka tara gahin ka daure sai ka daga ka a kilo zai kamar ya zai giram ɗaya ko giram biyu sai ka samu azurfa mai nan giram ɗaya ko giram biyu sai ka bada a da ka daure gahin a leda ya ka daura ya kan dan wani fefe ko dan wata yar takarda sai ka kulle naira dubu ya ka daura ga ya za a yi za su yi daidai ko za su linjaya in ka gahin abu nan ka kara dubu in ya fito sai ka kara dubu ko haka ake so kai ko kuma dai kai ne da abin da Allah madaukakin sarki hore maka dai gahin dai ka sadakar da wani abu mai kima a gurin ka samu ɗari biyu ce ɗari uku ɗari uku ce dubu ɗaya dubu biyu ce daidai gwargwado a sadakar mota za ta bada daidai da gahin abin da Allah madaukakin sarki hore maka kai da haka hukuncin suna a ranar bakwai in Allah da suna ce ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya samu dai na na eh na eh shi kenan ka rabu ai alƙalai na iya raba aure shi yasa a cikin saki in ka ba akwai babu saki zaka ga wani ake ce mishi akwai abin da ake kiran shi fasku akwai abin da ake kiran shi talaq talaq shine wanda aka biyo hanyoyin kai ne a karan kanka ka saka fasku kuma yana abin da shari'a ta shigo ta saka maka matar ko ta tilasta ka saka in akwai hakkin shari'a ta saka a wannan hali din kariyar mutane ba ka ba ta abinci a za'i ta kai wajen a ƙarfi ta ba ta hakuri ba ko a ba ta abinci ko a sake ta shi kenan ko ka je ka nemo abu ka fara da ko ka fara tura baro bai amura an jira baka je sun tura sai ka nemo abu ka ba ta in ba za ka iya ba kuma gida mahaifinka ko ka sa mata ita sana'a da za ta rike tana samu ba ta dama ka je ka yi mata nukan awara ka je ka tazo mata kai komai ta koya ka fito kofar gida ka da kake mata riba ta kai abinci babu ne dole ne ka samar mata abinci ko ka samar mata hanyar da za ta abinci ba samu ba alƙali na ba babu ne sai a wannan hali wallahu ta'ala alam wa alaikum assalam a shi wanzami zaka ba shi ladan aski sarakar kuma wani mai bukata zaka ba unguwar shi wanzami ladan aski kake ba shi in kuka zo bai aski sai sai a tsada za ku zaka bar ɗari uku ko zaka bar ɗari biyar ko zaka bar ɗari bakwai wani tsakanin ku ne da shi ɗauki abin da ya faɗa in za ka iya aske da kanka ko wannan aski da ake da bukata ba sai ba dole sai wanzan amma dai zahin ana da bukatar ka ba da sadaka fi daidai da daidai wanda bai zo bai gani ba ne zaka ba wa sadakar haka ake so a yi Allah ya samu dai اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين اللهم اعز الاسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر اعداء الدين وانصر عبادك الموحدين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الله يسلمك